أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى من أقول ما الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan masallaci masallacin kasuwa ko in ce sabuwar kasuwa da aka ba ko tsohuwar kasuwa da aka ba sabon gini a nan garin tawa a jamhuriyar nijar allah ya kaddari za mu gabatar da darasi kuma wannan shi ne darasi na farko da zan gabatar a cikin wannan masallaci muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora a gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance hukumunmu da mu gaba daya to malamin da aka fi sani da malam sani kenan ya bukata cewa a gabatar da takaitattun nasiha tsakanin magriba da isha kenan daga magriba zuwa isha tsawon minti hamsin ko kuma awa daya to sai muka ga cewa mazu'in da ya kamata a tattauna a kansa a yau za mu yi bayani kan wato hukuncin dangantaka da tasirin dangantaka a cikin addinin musulunci yan aka ce dangantaka ita ce alaƙa ta jini galibi da kuke tsakankanin mutane allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice mu da ya halice mu daga namiji da mace ko mace annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim da hawwa Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir sannan Allah ce ya ayyuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أسلم أسلم وتو أسلم لك النبي آدم لكم حواء تو سي الله يسيا dangantaka tsakanin mutane dangantaka ta haihuwa wani shi ya haifi wani wani shi ne baban wani ko ba haka ba to kuma sai allah ya sanya dangantaka ta wato auratayya misali wani ya auri wancin ko wancin walidin ya aure ta kina akwai alaka da dangantaka tsakanin mata da miji akwai alaka tsakanin da da uba haka ne ko ba haka sannan mutane da Allah ya halicce su bai halicce su ba don su tabbata a duniya da musulmi da kafiri kowa ya yarda amma inda aka samu bambanci shin in an mutu za a tashi na mai sabani yake amma ba wani mutum ko musulmi ko mu ce har kafirai ba yadda ba a yi su yi inkarin mutuwa yadda ake mutuwa a nan wannan ƙasa da kuma cikin ta nijar haka ake mutuwa a amerika haka ake mutuwa a ƙasar faransa a nijar akwai simetiya ko mu ce makabarta a amerika akwai makabarta a faransa akwai makabarta sannan allah ya kaddara waɗansu za su rayu waɗansu za su mutu idan aka ɗauki shekara ɗari da suka gabata mafi yawancin mutane da suke rayuwa a bisa doron ƙasa ba su ne yanzu shi yasa Allah ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi ya sanya ku ku zamanto wasu suna bayyana wasu ya an kai shekaru wata al'umma ta tafi wata al'umma ta zo munan waɗansu ne suka rayu sannan muka zo bayan su suna ina suna cikin ƙasa sun tafi mu ma wani lokaci za mu yi namu lokaci wani ɗan lokaci za mu koma ga Allah muna cikin ƙasa waɗansu suna rayuwa wanda kuma ita duniya caccanzawa take yi yanzu wannan wurin masallaci ne ko ba haka ba a shekaru da suka gabata ba san me aka yi a wannan wurin ba sai ka iske wata makabarta an barta mutanen garin ba ta rayuwa garin ba ya rushe babu wata jama'a da ta rayu an bar garin sai a yi shekaru masu yawa sai allah ya kawo waɗansu mutane su busan ma wurin makabarta ba ce sai su je sai su gina gidansu in suka gina gidaje su rayu a wannan wuri kana kwance cikin kabarin ka wani na nan shi ko yanzu ya yi gida yana rayuwa da iyalinsa cikin wannan wuri khalaqifal ardh kenan wasu suna bayyana wasu shi yasa wani wuri in za a gini sai an ga kasusuwan mutane sannan ake cewa wani nan ana tunanin tsohon makamantar shi shi yasa lokacin da aka wato gidan shugaban ƙasa america da ake kira white house ko maison blanche suna da wani shugaban ƙasa da ake kira reagan reagan sai ya ce yana son a yi mai pisin kamar wurin wanka irin wanda ake iyo shi ake kira piscine irin wanda masu wadata da kasaita suke sawa a musu da yake shugaban kasa ne shi na so a mishi piscine a cikin white house yana da izini sai aka dibi wani wuri sai aka ce a yi rami ko da aka fara yin rami sai aka cin makasusuwan mutane waɗannan mutanen a wani lokaci suka rayu a wani lokaci suka mutu shekara su nawa cikin ƙasa Allah ya bar mu shi sarki shi yasa duk yadda muke son duniyar nan barin da zamu kuma ba mu san abin da zai faru ba bayan mun gane wannan da kyau ko to kenan akwai abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bari na dangantaka tsakankanin mutane kuma da alaka tsakankanin mutane wani babu alaka ta jini tsakaninka da kai da shi amma kuma akwai alaƙa ta abokantaka sai a ce wane abokin wane ne ta rayuwa ba su haɗa gari guda ba ba su haɗa ƙabila guda ba ba su haɗa fami guda ba amma sai allah ya ƙaddara abuta ta shiga kankaninsu ko kuma 'yan gari guda ne amma ba 'yan unguwa guda ba ne ko 'yan unguwa guda ne amma ba abokanin juna ba shi yasa wani mutum ɗan uwanka ne kuma abokinka ne wani kuma ɗan uwanka ne da jini amma babu abokantaka a kankaninka da kai shi ba zai kuma na fahimtar wannan ba to inda muke son mu je cikin karatunmu ita wannan dangantakar da muke gani shedan yana amfani da ita wani lokaci ya hallaka na adam yana amfani da ita ta zan sanadiyar halakar mutum shi yasa dole a yanzu ya kamata irin wannan karatu a rinka yin shi saboda wayar ma al'umma da kai duk yadda kake nagari duk yadda kake mutum nagari dangantakarka ba ta da amfani da wani mutum in ba nagari ba haka ne ko ba haka ba ana iya samun uba nagari ɗafa ba nagari ba to kasancewa baban shi nagari ba shi ke mai da shi nagari ba shi ma sai ya yi sai ya zama nagari don babanka yana malami ba shi ke nuna kai za ka zama malami ba sai ka yi karatu allah ya taimake ka sannan ka yi sannan ka zama malami shi yasa idan malami ya mutu in ya'yan shi da shi karatu ba suna iya ba da karatu a ba za su yi gadon ilmi ba sai da su yi gadon gudu littattafai to yayin sun ka gadon littattafai da su yi karatu ba ni za su yi sai dai a yi sadakar littattafan ko a je a sai da su in an sai da su kasuwa an ka amshi kuɗi sai a kai a sai abinci in an ka sai abinci sai a je a ci in an ci sai a kai shi bushi ya ga littattafai kuma sun shiga bushi muna gane wannan to kenan dangantakarka da wani ba ita take maida ka da gari ba sannan kuma don wani yana da alaƙa mai kyau da Allah muna ganewa da kyau don wani yana da alaƙa mai kyau da Allah wannan alaƙar ba za ta amfane ka ba sai kai ma in kana da wannan alaƙar da Allah idan baka fahimci haka ba za ka afka cikin matsala wanda kuma zai iya rudarka shedan ya rude ka ta wannan hanya ƙarshe ka yi asara duniya in baka tuba bol iyawu billah ka yi asara ranar tashin alƙiya domin allah subhanahu wa ta'ala da ya halice mu shi allah alaƙarsa da mu mu bayan shi duk mutanen duniya tun daga annabi adam har wanda za a yi ranar tashin alkiyama miye matsayin su ga Allah bayan Allah to kuma Allah ya halicce su don don bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to idan babu tauhidi babu ibada kamar dan adam bai yi abin da an ka halicce shi don shi don shi ba an halicce mu don ibada ba halicce mu ba don mu bauta da duniya amma sai abin ya juyi shi yasa wani mutum yake magana yake addu'a ya ce allahumma shirilni lima khalaqtani min ajli wa qini an anshagila lima khalaqtahu min ajli yace allahumma ya allah ishghilni ina roƙonka na al'amurin du'a Allah ina roƙonka ka shagaltar da ni in himmantu lima halakta ni min ajli saboda abin da ka halice ni don shi kina ibada an ka halice mu don saboda ita kina Allah ka bani iko in shagala da bauta maka wa qini Allah ka tsare ni an an shagila in shagaltu lima khalaqtahu min ajli da abin da ka halice shi don ni duniya da abin da ke cikinta don wa aka yi shi don ba ka mai rayu wani ƙarmakar nakon fil arzi wace an na lakun fi hama rayu shi huwan lalli halaka lakun ma fil arzi jami'a wasu hana lakun ma fi samarwa ce ma fil arzi jami'an fil don abin da aka yi bisa doron ƙasa na ni'ima dan adam don saboda ka amfana da shi ruwa Allah ya halice shi don kai iska Allah ya halice shi don kai wani na iya cewa to ai iska da ruwa dabbobi suna amfani da su dabbobin da mu an kai su don kai mata allakum wa li an'amikum ko ba karban an halitta an halitta muku dabbobi ku yanka ku ci ko ba karban wa alaiha wa ala al-fulki tuhmalu kuma kuna ɗaukar kayan ku an gane ku abinda duk aka halitta duniya don muni aka halice shi amma mu ko an halice mu don mu yi ibada to yanzu sai abin ya juyi abinda an ka halitta don mu shi mun ka shagalta da shi abinda aka halitta mu don shi shi muka shagalta da bari shi shi yasa sai ga mutane ba su himmantu da addini ba amma sun himmantu siffantu da yadda za su gyara rayuwarsu ta duniya wadda kuma ba za su tabbata a cikin ba idan da a ce kai ke mulkin duniya ga gaba daya barin duniya ba kai in ka kafi kowa kuɗi a duniya za ka bar duniya in ka kafi kowa ilimi a duniya ko ilimin addini ne ko ilimi ne na kere-kere za ka bar duniya kenan duniyar nan ba halicce ta don ka tabbata cikinta ba kuma ita an halicce ta ne don ta taimaka ma ka bauta ma Allah to sai yanzu muka juyar da wannan ma'aunin sai abin da juyi sai ya koma mu yanzu duniya muke bauta ma ba Allah muke bauta yadda muke kokarin mu samu duniya ko a kasa kashi goma wani yadda yake kokarin ya samu duniya baya kokarin ya gina lahirar shi Allah ta nuna sarki to alaƙarmu da Allah kasancewa mu bayan Allah babu wani mutum wanda zai cewa shi na da wata alaƙa tsakanin shi da Allah ya ce shi ba bawa Allah ne babu shi to wannan kasancewa bayi na Allah yana buƙatar bayani hatta da annabawa matsayinsu bayi ne na Allah suna da matsayi wanda mutane ba su da shi ko ba ka da da annabawa da manzanni ko amma dukkan su bayi ne da Allah annabi nuwa shi daga cikin ulul azmi na rusul Allah ya kira shi bawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato wa atayna musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani isra'il alla tattakhidu min duni wakila dhurriyyatan man hamalna ma'anun innahu kana 'abdan shakura annabi isa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim shi ba bawa Allah Allah ce in huwa illa 'abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan libani isra'il annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in shi ma bawa Allah subhanallazi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبنا لك بايين الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار تو أما إنك تباين الله أنا كسس جدابي أكوي العبودية العامة القسرية الجبرية أكو عبودية خاصة الاختيارية إن بك سوانا بشكين كراتو وتراناتي أكو ما شبها إن أنك تي عبودية عامة ita ce ubudiyya kowa kasancewar shi Allah ya halicce shi ba wa ni na Allah kowa Allah ya halicce shi don ya bauta ma Allah nan ba wanda zai ce ya wuce wurin da ba zai bauta ma Allah ba inda yana da hankali ya sa abin da yake mun gane wannan kuma ubudiyya ce jabriya ya an ce jabriya ta dole kasriya ta dole don baka isa ka hana Allah ya halicce ka kuma Allah ya daidaita ka da sauran bayi cin abinci akwai mugunin da cewa cin abinci allah ya ce sai ka ci abinci za ka rai in ko ka ce ba za ka ci abinci ba to bismillah ga hili ga magoshin jiwalar bahaushe ko shugaban ƙasa america sai ya ci tuwo in ko ce mai ce tuwo to bismillah a ba da sati guda kowa ya koma gefe ba ruwan wani da wani yana cewa ba zai yi ba in ya ci abinci zai ce ba zai yi kashi ba shugaban kasar amurka yana kashi ko bai kashi shugaban kasar amurka yana jiyuwa ko bai jiyuwa shugaban kasar amurka yana da bukata zuwa ga matarsa ko bai da bukata zuwa ga matarsa yana da bukata to wannan rubudiyya ce dole ba yadda za ka yi ba wa allah kake kuma da allah halicce ka haka ranar tashi alkiyama za ka zo ma allah matsayin bawa in kullum mun fi samawati wal ard illa aka rahmanu allah akwai ubudiyya khassa ikhtiyariya shine ka bi dokokin Allah Allah ya ce yi ka yi Allah ya ce bari ka bari to wannan khassa ce ba kowa yake yin ta kuma ikhtiyariya ce zaɓin ka ne in Allah ya ce ayi in ka ga dama ka yi in ba ka ga dama ba kar ka yi in Allah ya ce bari in ka ga dama ka bari in ka ga dama kar ka bari amma za ku haɗu da Allah shi yasa sai Allah ya ce wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama akwai bayin Allah wanda suke tafiya akan ƙasa haunan cikin natsuwa to nan khassa ake mishi don wanda yake tafiya bisa doron ƙasa gowa haka ba yana tafiya da gaugawa ko yana girman kai bisa doron ƙasa shi ba wani ba wa Allah ne amma ubudiyya amma nan kuma haunan ubudiyya khassa shi yasa ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wallazina yaquluna والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا أو تكراء وكان, وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا عليها صما وعميانا دكا التي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما duka waɗanda sifofi da an kafar ana ibadun rahman ana nufin masu yi ma Allah biyayya don akwai waɗanda ba su yin waɗannan abubuwa su ma bayi ne na Allah amma ubudiyya amma mun gane wannan da kyau saboda da rubi ilmi wata rana za a iya zama kan shubha to a nan tun da kowa bawan Allah ne kuma kowa Allah ya umarce shi bauta ba Allah shi yasa duk wata dangantaka ta tsakaninka da wani ba ta amfaninka in ba ka yi gyara alaƙa kada Allah ba domin shi Allah bai da uba bai da uwa bai da ɗa bai da ƙabila ba a ce Allah ɗan ƙabila ka zai ko akwai ƙabila Allah sannan Allah bai da launi ba a ce Allah baƙi ne ko Allah bari ne ko ba ka da bari sannan kuma Allah bai da nationality ba a cewa Allah American ne ko Allah ba American ba a'a laysa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir kuma shi rabbul alamin rabbul alamin wato kinan khaliquhum wa raziquhum wa mudabbir shu'uri Allah shi ne al-khaliq al-malik al-mudabbir shi ne rabb shi ya halicci kowa kinan kowa bawo shi in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahman abda ko ubudiyya amma ko ubudiyya khassa kuma malik ne Allah shi ya mallaki komai kuma mudabbir ne shi yake tafiyar da komai mun gane wannan to to tunda Allah bai da alaka da da mu irin waccan alaka sai alaka ta ibada kowa bawon shi to idan ka rubutu da dangantakarka da wani sai ka kibauta ma Allah to wannan ka kama hanya ta halaka an kama hanya ta ta halaka sai mu ɗan taɓo waɗansu alaƙoƙi mu gani ko za su amfani mutum alaƙa ta farko alaƙa tsakanin ɗa da uba annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalu salatu wa atammu taslim yayi imani kuma yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul baban shi azara duk da akwai sabani wajen malaman tafsiri wasu sun ce baban shi bane kanin baban shi ne ko wan baban shi amma dai wannan duk inda qur'ani ya kira shi baban shi yake kira shi to don haka baban shi bai musulunta ba da baban shi bai musulunta ba annabi ibrahim ya yi masa wa'azi ba a ce mutum bai yi ma baban shi wa'azi ba amma akwai sharadi wanda usulubi ne za ka yi ma wata wa'azi da shi saboda akwai wani gani suka ya kamata ya zo ya buɗe masu hukuta to ai ba babanka ba ko wanda ba babanka ba ka buɗe ma hukuta ba zai ka musu ba Allah ya ba mu labari annabi Ibrahim ya yi wa mamman shi musun ibadar da yake yi Allah ya ce wa in qala Ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman aliha yanzu ba ba za ka rikin gumaka su zama su ne abin bauta gare ka a cikin suratul shu'ara Allah ya faɗi wannan wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi ma ta'budun ya tattauna da babansa a cikin suratu maryam nan ma ya fi masa nasiha kamar an fi bayyana ta an gane ko wa dhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni ahdika siratan sawiyya har zuwa ƙarshen ayoyi amma baban annabi ibrahim bai karɓi musulunci ba annabi ibrahim bai gajiya ba da suka raba gari da shi da mahaifinsa ce mai salamun alaik don ya ce mai wahajur ni mariya ya ce mutu salamun alaik tun da ya ce ba zai saurari da shi haka ba zai karɓa ba ya fita ana tafiya akan haka sai da baban shi ya mutu akan kafirci annabi ibrahim sai ma babu shi addu'a yace rabbi ighfirli wa li rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab a cikin suratu ibrahim Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena sai ce wa li walidayya da iyayena guda biyu in an ka ce al'abu baba in an ka ce alwalidu mahaifi akwai bambanci cikin larabci tsakanin alwalidu da al'abu akwai bambanci tsakanin al'ummu da alwalidatu wani yana cewa kaji ta samuwa ko ba haka ba balaga ce ta alkur'ani in an ka ce al'abu yana yi wa babanka ne wanda ya haife ka ko ko a'a kakanka ko baban kakanka ana kiran shi al'abu annabi ibrahim ya ce annabi yusuf عفوا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم واتبعت مله ابائي يتي ابراهيم واسحاق ويعقوب kaga da yace abani ibrahim wa ishaq ibrahim ai baban shi bane wanda ya haife shi ishaq baban shi bane amma yaqub baban shi amma alwalid ana nufin wanda ya haife ka danka na tsatso abin da malamin shi ya na tsatso haka al'ummu ya aka ce ummu to uwa yana yiwa mahaifiyar da ta haife ka yana yiwa a matsayin dai uwa take gare ka shi yasa Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum sannan ummu wani lokaci tana nufin kokuwar kai kokuwar kai ana kira ta ummu Allah ya ce wa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiya kokuwar kan shi zai je ta kai dan kafirai ta kai da za su ji kamar yadda Allah ya ce ba kubkibu fiha hum wal ghawun wasu malamai sai a nan ummu ana nufin zai lazimce ta kamar yadda ɗaya ke lazimtar uwa sai an kira ta ummu amma in an ce alwalidatu ana nufin wadda ta haife ka daga waladin shi yasa Allah ce wal walidatu yurdina awladahum la hawlayn kamilin liman arada an yutimma rida'a to anan da yake rabbi ighfirli wa liwalidayya Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyayena sai Allah ya bai yi zancen mamma annabi Ibrahim ba sai yi zancen baban annabi Ibrahim sai Allah ya ce to ku musulmi kuna iya koyi da annabi Ibrahim amma ban da gafarar da ya neman ma baban shi yana matsayin mushriki ya mutu akan shirka قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك nan ba za a yi koyi shi ba shi ya sama aya ta zo karara a cikin suratul tauba ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim an hana ba annabi ibrahim ya roƙon ma baban shi gafara amma mamar shi ba a yi magana kanta ba wannan yake nuna malamai suka ce ta fuskar istinbabi kenan mamar shi ta mutu akan musulunci annabi nuhu shi ma ya neman ma iyayen shi gafara yace rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat amma shi da a ce kai ya neman ma iyayen shi gafara ba wannan yana nuna cewa iyayen annabi nuhu musulmi mun gane wannan da kyau to a nan darasinmu wanda duk yawon da yi da cikin ayoyi za mu dawo kan darasinmu annabi ibrahim ɗani adara ubani annabi ibrahim yana daga cikin bawai musulmi ba ko mumini yana daga cikin anbiya kuma yana daga cikin rusul cikin rusul ma yana daga cikin ulul azmi min rusul amma da baban shi bai bi Allah ba wannan dangantaka da an akwai tsakanin annabi ibrahim da azara ba ta amfani shi ba tsakanin shi da allah don bi don azara bai gyara alaƙa shi ba tsakanin shi da allah shi yasa kada ka rubu da ɗanka nagari ne kai ba nagari ba ne wannan gaban allah ba ta ci don da kai da ɗanka dummi bayan allah ku ci in baka bauta ba allah ba shi allah zai tambaye ka haƙƙin shi amma ya ce a baka naka ko kafiri ka ci haƙƙin iyaye an ce a ba su haƙƙinsu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah ce a fita musu amma da an ce a kyautata ba in baka bi Allah ba kasancewa ɗanka ya bi Allah wanda bai yi shekara da tashin alkiyama mun gane wannan da kyau ɗan ke abu na biyu sai ta juya annabi nuhu alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim annabi Allah kuma yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul amma dan shi duk da yake sun tafi suna cewa sunan shi kan'an bai bi Allah kasancewa baban shi yana matsayin manzo annabi ne kuma manzo ne kuma yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul dan shi bai bi Allah ba wannan yana nuna shari'a da hannun wata ce da hannun wata don annabi nuhu sai da ya shekarar 950 yana wadasa Allah ne ya faɗa da mu ba walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadahu tufan wa hum zalim sai Allah ya bayyace mu wannan kissa a cikin suratul hud وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا على العذاب الأليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين kissa ce Allah ke babu yadda al'amari ya kasance tsakanin annabi Nuhu da ɗansa ɗa kun san in Allah ta shi jarraba mutum sai Allah ya jarrabe shi da son ɗa kuma ɗan da yake bin jirarri na ba ta ce lalle wani lokacin za a jarrabe ka da son ɗa na gari to ta toma da sauki kamar yadda aka jarrabe annabi Yusuf annabi Yaqub da son annabi Yusuf amma wani lokaci sai ka iske ɗanka wanda yake bijiri ma da matakka wadda take bijiri ma wani lokacin su Allah yake jarrabar ka da su su sai ga wanda ya zama shaki ga su to abinda baka gane ba ba son nan da ka kai mai in ba ka janye shi ba ka sanya tarbiyya ka nuna mai ba ka kaunar shi in bai bin Allah bai son gaskiya to za ka ƙara hallakar da shi shi yasa akwai son da in kai yi maɗanka to ƙarshe hallaka shi kai akwai ƙyamar da in kai yi maɗanka ƙarshe zai zanda gari shi yasa ma malar bahaushe yana da karin magana ya ce ka so ɗanka kowa ya ƙi shi ka ƙi ɗanka kowa ya so shi domin in ka so ɗanka lalacewa zai yi wa zai so shi in ka nuna maɗanka ba ka ƙaura zai yi sai ya zama mutum nagari sai jama'a ta so shi muna gane wannan to annabi nuhu ba ya nuna madan shi so bane jarabawa ce ba wanda yake ce Allah ba zai jarabe shi dama Allah ya ce mishi iyalin shi za su tsira sai Allah ce illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda magana ta gabata akan shi ba zai musulunta magana ta Allah ke shikenan annabi nuhu duk da magana ta Allah da ya jiya hankalin shi bai kawo ba cewa wannan yaro da shi so bai ciki ana na ana ran Allah ya alƙawari in ruwa sun zo a shiga cikin jirganya kuma babu wanda zai tsira sai wanda a cikin wannan jirganya annabi Nuhu ya ce ba dare ya gudayyar kan ma ya kai lana ka zo ka hau wala ta kuma al kafiri ka kasance da kafirai to shi ko wayayyi na irin gayon mu na MC an yi faransai an yi angle an san duniya an waye amma tsoho baban shi kayi bai iya faransai ba bai iya ingilishi ba in masu karatu ingilishi ne sannan kuma bai san daɗin duniya bai san yadda aka zama fada ba bai san yadda aka shakatawa ba a mori a sakata a wana shi dai kullum su suka shamice mutane a tattar mutane ki a yi sallah kullum a ta yi makaranta kai nan nan nan sa sai tsoro to kahin ka zai MC dan annabi Nuhu ya rubuta ya ga baba ne mai wayi ba yace mai ya bani jarkan ma'ana wala ta kuma al-kafiri sai yace mai baban sa sa'awi ila jabalin ya asibu min al-ma ai ga wani duki can can da hau tun da ruwa suna nan kasa kina ganin tanan da duki da don haka kina ganin shawarar baban shi ba shawara ba ce ta tsira kamar yadda da yawa daga cikin ƴaƴa suke ganin shawarar da iyayen suke ba su ba ta tsira ba ce musamman in balaga na tutsan mutum mace ko namiji shi yasa kake ganin wajen aure nake samun matsala kana da ya mace ga wanda kake ganin ko ka mutu kana cikin kabari zai rike ta da amana ita ko ba ta son shi don ta gane shi da ustaz na yadda gani gare ni da kuma ustaz ko ko ta gane shi mutum ne mai yawan sallah ita ko ba ta wani da ka addini inda za a zuwa makaranta a ce ba a yawan hita ana kaza ita ta yi son a barta ta auri wayayi wanda zai zakuwa ya sako kostin ko ya sako gil ko ya so shekol ya zaka da bik bai karya ba kuma yana tuka mata aishi harkokin duniya sun mayi mai yawa in kina da jikka biyar sai ba wani aboki ne banki a can zo mai in jikka jikka ɗabiyar sababbi kakan in zai ta so shi ɗiba cikin tsakin rayuwa ta har da kuɗi sababbi na yankai shi ita kuma san ƙato ƙaddara ne to shi yasa sai yaushe wanda ya biya sadakin mamaka ya auru mamaka aka same ka ta hanyar halatta ya ci da kai ya ciyar da mahaifiyarka ya shayar da kai ya tufatar da kai ba ka da lafiya shi ke maka magani kuma a ce wayo ka haɗu da wani abokinka ko ke haɗu da wata abokiyarki wadda ta fi ƙaunarki da iyayenki idan kika ɗauki cikin shege ba gidan abokiyarki za ki ba gidan babanki na mabarki to wani irin hankali ne zai karɓar wannan in ba hankali irin na kuruciya ba Allah kai mu nasa ko na baka shi ke nan yace a'a sa'awi ila jabal ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim allati wa hala bainahum al-maut fa kana min al-mughaqin sai al-maut taguwar ruwa an gari ko tozon ruwa sai ya shiga kankanin su shi ke nan allah ya ce fakana min al-mughaqin sai ya waye gari cikin waɗanda aka rusa ko ko fakana dama can cikin launin masu rubutacce da an rubuta annabi nuhu ya yi mamaki tarin cewa allah ya ce mai wa ahlaka kenan ka ɗauki iyalinka ihmil fi ha min kullin zawjayn ithnayn ko min kulli zawjayn ithnayn a wata qira'a wa ahlaka sai Allah ce illa man sabaqa alayhi alqawl tare cewa an yi istithna'i amma annabi nuhu soyayya da yake ma dan shi bai farka ba sai Allah ce wala da ruwan rabba sai annabi nuhu daga hannu ce ya Allah ya kira Allah ya rufe Allah daga hannun nuna mutum hudin shi da kawai ce ainihin ce aka ya kira Allah ونادى نوح ربه النبي نوح يري magana da Allah ce rabbi inna ibni min ahli Allah ba dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'daka al-haqq Allah kuma alƙawari ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin Allah kai ne mafi yin hukunci masu hukunci karshen kotu ta Allah ce dan da alƙali na duniya da talaka na duniya da shugabannin duniya da kowa Allah zai musu hukunci shi yasa shi Allah ahkamul hakim ne har da alƙali Allah ne da hukunci mi Allah ya ce mishi qala ya mu innahu laysa min ahlik annabi mu wannan ba dan ka bane wasu malamai suka ce saboda tunda ya mutu akan kafirci to bai daga cikin iyalanka wasu malamai suka ce a'a laisa min ahlikan najina bai daga cikin iyalan wanda za su tsira don an ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl shi ko yana daga cikin allazina sabaqa alaihi alqawl Allah ya ce kuma annabi fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kakka sai ka san kuma ka ba ka da ilimi kanka anan abinda ake son mulki sun mu gane cikin karatu annabi nuhu ubani haka ne kuma haka ba kuma yana daga cikin ulul azumi na rusul ɗansa kuma kafiri ne daga Allah ba eske dangantakarsa da ɗansa ta sa ya tsira gaban Allah don haka kada ka ga babanka yana ibada kai ka zo ka yi gogo kai kwancin ka ka zamna kana cikin jeto kana shan shayi ba ka zuwa sallar asuba tsoho na ɗaukar tabza'a shina kwas yana zuwa masallaci kuna kwancin wallahi mala'ikin mutuwa bai san tsoho bai san yaro kat kana kwana mashi tafiya da kai kai ta zarci kuma in ka zo lahira babu wanda ya sai ka shaka shi za a kidin kidin da za a yi ma wallahi gare jaki billahi la ilaha illa huwa dan kashin mala'iki wallahi babu wanda ya sai yadda za a saurara shi in ba Allah ba ka ga kashin da aka ba jaki ba a duniya to kashin da za ka sha kiyama wallahi an kashin da za ka gare kashin da jaki yake sha a duniya da kashin da za a ba kiyama za ka kidu kiduwa wanda babu irin don haka kada ka rudu da kai babanka ka zari a shin ka gyara alaƙa kada Allah malam bahaushe ce in kulle ya jiya jiki ya suna sai dangantaka wato ta gaba wadda ita ce ina ganin zaɓi ƙoƙari ba kakare ne saboda lokaci yayi karatu ana samun dangantaka miji da mata annabi nuhu yana da cikin azumi na rusul annabi nuhu yana da cikin ar-rusul bai da cikin azumi na rusul annabi nuhu ba a gairin ta musulunci ko imani tunda an ce marzo kuma yana da cikin azumi na rusul annabi nuhu ba a gairin ta musulmi ne ko mumini bal ma manzo ne to sai Allah ya ce a cikin suratul tahrim ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله يا بوغا مثال ga waɗanda suka kafirta imra'ata nuh mata annabi nuh wa imra'ata lut da mata annabi lut Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihin sun kasance karkashin bayin mu biyu na gari amma fasara da kafu ma ta suka yaudare su ma'ana suna nuna musu sun bi amma ina musu bi ba shi ya samu suka ce munafiki na farko a duniya ita ce mata annabi nuhu don saboda kafin annabi adam mutane sun zama tuhu musulmi shi ko annabi nuhu an ce mata shi ta yaudare shi suka ce to ita ce munafiki na farko ta fuskar iskin bayan sai Allah ce wa mar'atul mulk da kuma ta annabi kada ta taqabda min ibadna salihin fa khalafa bala to falam yughniya anhuma min Allah shay'a alaqa waɗannan mazajen da matan su an gane ko bata amfani da su da komai ba Allah ce wa qila dukhulan nar ma adafin wa qila an ce da su udkhula an-nar ku shiga wuta ma adafin tare da masu shiga malaman balaga suka ce nan kila fi'ili mazi ne an ci amma alhali kuma ai ba gaya musu ba tun da kiyama ba ta tsayuwa to nan fi'ili mazi ne amma ana nufin abin da zai zo gaba me yasa aka kawo shi da shi gammali saboda litahaqqaqin qur'ihi dan tabbat abin sai ya faru yadda kaji Allah ya hudu ya ce wa qila dukhulan nar an ce musu ai an yi alƙari shigar da su kenan nan mazaje na gari mata kuma ba na gari sai abu na gaba wa zaraba Allahu matsalar lillazi na amurin ba aka fir'au Allah ya buga wa mutane misali da matar fir'au in qalat rabbi bin li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin shi fir'auna da an ce fir'auna ba sai an yi maka dogon bayani Allah da kanshi na yace innahu kana aliyan min al-musulmi Allah da kanshi yace fir'auna ko cikin mabannata to fir'auna ba kina daga cikin manya saboda fir'auna ya ce shi abin bauta ne Allah ne wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtukum min ilahin ghayri kai fir'auna kace ce ya Allah فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى nan ba cewa ne shi a ubangijinsu ba ta tsaya a'a al'a'la in ba akwai Allah to shi na al'a'la boss oga kwata-kwata na alloli kiran nan Allah wanda ta fir'auna ya ce shi Allah ne ba dan fir'auna ya ce cewa ya ni Allah ka ji hujja to ka ko ga karshen ta'addanci da irin wannan in an kaɗauki ƙur'ani ana baka labarin irin ta'addancin da fir'auna ya yi kai ka san fir'auna ba ƙarfin ta'addaba irin jariran da ya yi yanka duniya kowa ya san jariri bai da laifi jama'a eh jariri ba ya laifi yaro ɗan shekara uku ko huɗu ana yankewa shi na da laifi ko ya taɓa wani to jariri kuka ne yake fir'auna ce a yanke musu to tare da haka matar fir'auna ya aljannaci asira mi yasa kasancewa fir'auna babban kafiri ne duk da yake nan ba za mu ce ba ana iya ba da mace ga kafiri ta je ta aure shi ta shiga aljanna don a musulunci an hana musulma ta aure kafiri don yana iya kafirtar da ita kuma ko bai kafirtar da ita ba musulunci bai halatta ba amma dai shi fir'auna matar shi ya aljanna ce shi ko dan mutane kasancewar shi yana tare da mace ta gari da bai gyara alaƙa shi da Allah ba wannan bai amfani shi da komai ba kafin mu karkari wannan karatu za mu yi bayani kan wata mas'ala ta balaga ta alƙur'ani malaman balaga ta alƙur'ani suke cewa in an ka ce zaujatu mi take nufi mace matan mutum ko to ibra'atu ba matar shi ko ba karmani in ka zo da haka za ka fasa haka ne amma sai aka ce meye bambancin su na farko a larabcin ƙur'ani babu zaujatu da faru da mace da namiji duk zaujuna wa ƙulna ya adamu su kun anta wa zautukar janna ba ce wa zautukar janna ba amma suka ce wasu ka ce ‘yan an ka ce zaujakun kuskure ne aka ce a'a ba kuskure bane amma larabci ne wanda bai kai na alqur'ani ba kina akwai al-afsah akwai al-fasih shi zawjatun fasihun ne amma zawjun a ce ba mace zawjun shine afsah dan ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dai daga cikin matan sai ce innaha zawjati lokacin da ta zo ganin sa ya raka ta waɗansu kai gudu babban mutum ai ba a so a gani shi da abin ashe sai maza sun ce a lari su kuma ku dakata ku taru inda ha zaujinci mata ta ce don ka kusa tsammanin ina tare da wata mata shi yasa don kana ustazu ko mallan ka tsaya da mace inda mutane suke bi ka ce an yi da imanin ka bari bari la taluman na man asa'a dhanna bik idza ja'alta nafsaka hadafan lituhma haka lawa sun ka ce kakka zargi wanda ya nuna na maka zato in kai kakkai kanka inda za a zarge ka don kana mallan baka dauko butalin muski ka wanke ka zuba ruwa ka sa cikin firigo in suka yi sanyi ka zo bakin kofar gidanka ta aza tabul ka ɗauko butalin muski kana zuba ruwa kana sha kana cewa wallahi ba giya samu ba muski ta ba ruwa na nake sha a musulunci bai da wannan ba sai ta inda ha zaujati mata ta ce sun ka ce ba ba za mu tuhumce ka ba kai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace a inna shaytan yajri min al-insan majnata shaytan yana yawo cikin ummu dan arab yana iya sa muku wani abu ku tuhumce da ku halaka to wannan nafsi ne kiran kalma ta zauja ana iya cewa sannan kuma malaman fiqh sun ce kai in an ka ce ma ta zaujun in ba a sa tabun ba sun ka ce wajen rabon gado ba mu sai da rabon gado namiji da ya mutu ko mace sun ka ce a bari a sa tabun to almuhimmu zaujatun akwai shi a larabci amma zaujun shi ne larabci mafi fasaha to amma biye bambanci tsakanin zaujatuhu da imra'atuhu kaga kai kullum in kana karatu ka zo wajen fasar in an ka ce imra'atu ka ce matarsa ko matar shi zaujatu matar shi kai gaba amma malaman balaga ta alkur'ani suka ce akwai bambanci me ya bambanci sun ka ce da kaji qur'ani ya ce imra'atuhu to ka sa akwai matsala there is problem in ji masu karatu english in ka ci an ce imra abu to akwai matsala sun ka ci amma tun da sun faɗa sai mu ce a bamu dalili Allah ce in ƙara timra abu imrana rabbi illi na zartu laka ma fi batni muharrama matar imrana ba a ce zauju imrana ba imra abu imrana sun ce akwai matsala ko to ina kake sai suka ce mijinta ya mutu mace ko da mijinta ya mutu tashi cikin tashin hankali ko balaguro kai in kana son mata ka san kima kai balaguro sati guda ta dan dan dana ta ji rashin kodin shi shi yasa in kai yi balaguro sati biyu ka dawo ko da jima kuka da mata ka koma an gota koma an gota muna gane wannan to dan haka tun da ya mutu sai ce imra'atu imra'atu imra'atu yace qalat imra'atul aziz al'ana hashasal haqq saboda matar sarki وقال الذي سراه من مصر لامرأته saboda son annabi Yusuf take yi akwai rigima irin a ce mata ka tana kaunar gudu kaga imra yace tabbake da abi lahabin wa tabba ma abna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab yace wa imra'atuhu kaga imra'atuhu shi dan wuta da ita da wuta ce kaga ga ko matsala ko babu problem to duk inda ka ji kalma ka imra'atuhu akwai matsala ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين akwai matsala annabi Allah na aure da kahira kahira Allah ya saka ta sannan kuma wa daraba Allah مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فرعون كافرين إذ تكون مسلمات akwai matsala ko babu akwai matsala zakariya ya ce wato wamra'ati aqib a cikin suratu al-imran mata ta bakarariya ce a cikin suratu maryam ya ce wa kanat imra'ati aqira mata ta bakarariya ce ba ta haihuwa akwai matsala ko babu annabi ibrahim Allah ya ce matar shi tace wamra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub ba ta haihuwa kuma wasan zakariya can ali imran wa mar'ati akir cikin suratu maryam wa kanat imra'ati akira ashe tun farko ne ma ba ta haihuwa kamar yadda shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shaqiqi rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi jami'a al-muslimin ya fara cikin littafin adwa'ul bayan amma matar zakariya ba ya ce wa mar'atuhu ba mun ci akwai matsala ko babu sai ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja problem ya mushi malaman balaga ta Qur'ani sun ce ba ni ce ba in ka ga dama ka in ba ka dama ka ka anan za mu karkar karatu dan haka ɗana wuta uba na aljanna annabi nuh na aljanna ko ba karɓar ɗan shi na wuta ɗana aljanna uba na wuta annabi ibrahim yana aljanna baban shi yana wuta azar miji na aljanna mata na wuta annabi nuh da annabi nuh suna aljanna mata suna wuta miji na wuta mata na aljanna fir'auna na wutar jahannama matar shi tana aljanna don haka Allah ya kare maka misali kai ya sake maka bi Allah ba wai kai dan wane la ko ko kai baban wane la ko ko ke matan wane ce ko kai mijin wance ce na rantse da Allah zaka gama wanci wallahi abin da abdaidai da kai gyara alaƙa ta tun yanzu tun mula shaida don da bala'ika mutuwa ya bayyana gare ka ta ƙari kuma ƙarya in ta ƙari yi wannan wanda ba a sake gyarawa ce don haka mu daina ruduwa da irin waɗannan dangantaka don suna ɓata addini manza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce mai wa anzir ashiratuka aqrabi yan uwan shi da gini quraishawa an ce ya faɗa musu ba Abu Lahab ba balarabe ne ba quraishi dan Makka fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wallahi wallahi kai yi sake kan ruku da kasancewa ka dan wani ko dangantaka ka da wani baka gyara alaka da Allah ba wallahi kada ka tarka su ba ni ni fada ba ayoyi ne ni kawo kun ji abin da Allah ya ci in kunna yarjiya kiya kira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته